والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda yake sha tara ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da sha takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya a inda muke ci gaba a cikin karatu littafin namu mai albarka al-mu'taqadu sahih na babban malamin nan Allah shi kanshi da gafara Abdussalam ibn Barjas rahimahullahu ta'ala malaci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم فمن خالفهم في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه
بسم الله الرحمن الرحيم مالا الله يجيك أنشي لغافرة يا بودي للتاهن شي ده بسم الله الرحمن الرحيم wanda ya yi haka ne domin koyi da manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin Bukhari. manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama yakan buɗe littattafai ko wasiƙu da zai turawa zuwa ga manya-manyan masu mulkin zamanin shi domin kiransu zuwa ga musulunci yakan buɗe littafin shi ne da bismillahir rahmanir rahim idan zai tura saƙo zuwa ga manyan gari kamar yadda ya tura zuwa ga Herakla shugaban Rumawa farkon takarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fara da bismillahir rahmanir rahim aslim taslam yu'tika Allah ajraka marratayn fa in abaita fa alayka ithmal arisiyin kaga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da bismillahir rahmanir rahim kuma koyi ne da alkur'ani mai girma wanda alkur'ani mai girma ya fara ne da bismillahir rahman rahim farawa da bismillah cikin aikon alkhairi da mutum za ya yi to hakan yana da fa'idodi masu yawa na farko koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam abu na biyu duk wanda zai fara wani aiki da bismillahir rahmanir rahim kamar yana neman taimakon Allah ne cikin aikin nan da zai fara imana na fara wannan aiki ina mai neman taimakon Allah a cikin shi Allah ya taimaka mini ya tallafa ni ya tallafa mini ya kare ni daga dukkan wani abin da zai hana mini karasa wannan aikin da nake kenan taimako ne kake nema daga Allah subhanahu wa ta'ala abu na uku daga cikin albarka ko kuma amfani na farawa da bismillahir rahmanir rahim mai fara da bismillahir rahmanir rahim kamar yana neman tabarruki ne albarka da sunan Allah wanda kaga ashe fara abu da bismillahir rahmanir rahim ba dan karamin alkhairi ba gare shi abun fadakarwa da ya kamata mu fadaka da shi a daidai wannan wurin akwai hadisai da suka zo da dama malamai sukan kawo su domin nuna falalar fara abu da bismillah rahman rahim hadisan mafi yawan su koko dukkansu da suka zo da wannan sigar ba su inganta ba wanda akwai hadisin da ke cewa kullu amrin zibal la yubda fihi bihamdillahi fa huwa aqta kenan duk wani abin da yake al'amari ne mai sha'ani babba ko wani abu abin kulawa abin alkhairi ba a fara da alhamdulillahi rabbil alamin ba kenan wannan abun maqtu'ul baraka baya da albarka ko ko fa huwa ajzam kamar yadda ya zo a cikin wani lafazin to wannan hadisi gaba ɗaya ba su inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bayan bismillahir rahmanir rahim malaci alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ko ko dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki saboda alif wallam na alhamdukin nan alif kin wallam na alistighraq ne bi ma'ana suna game gaba ɗayan dukkan nau'i na godiya da yabo ga Allah maɗaukakin sarki. wa sallallahu wa sallama ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallallahu Allah ya yi tsira ga manzan shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salatin Allah ga manzan shi shine Allah ya yabi annabi sallallahu alaihi wa sallama a wurin mala'iku kama yadda abu al'aliya arrayahi ya bayyana hakan cewa ma'anar salatin Allah ga annabi shine Allah maɗaukakin sarki ya yabi manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ali wa sallama a wurin mala'ikun da ke wurin shi kama yadda kuma hadisi ya zo a cikin Bukhari sai dai hadisi ne mu'allak amma wasu malamai sun inganta shi wasallam kuma Allah ya yi tsira kamar yadda hausawa ke cewa Allah ya salati ya yi tsira ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma lafazin wasallam an ɗauko shi ne daga assalama kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da manzan shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi daga dukkanin abin kyama kenan shi ne wasallam ala rasulihi Allah ya tsira ga manzan shi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala alihi haka akan iyallansa nan abin da ake nihi da iyallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya kasance iyallan annabi na jini na dangantaka ina fatan mun gane wanda suka yi imani da shi kamar Ja'far da Al-Abbas da Hamza da Ali ibn Abi Talib kaga waɗannan makusanta ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sun yi imani da shi ko ya zamanto da sauransu daga cikin alayen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ko ya zamanto wanda suka bi shi suka yi imani da shi wanda galibi idan aka kawo al'al ana nihin wanda suka bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka yi imani da shi suka mutu akan haka ina fata mun gane wannan shine ake nihi da al'al in ba haka ba amma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana da dangin shi na jini makusanta na shi ina fatan mun gane wanda kuma makusantan annabi sallallahu Alaihi wasallama ba dukansu bane suka yi imani akwai abu lahab abu lahab bai imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balma abu lahab dan wuta ne kamar yadda alqur'ani ya bada labari tabbata yada abi lahabin wa tab idan mutun yace iyallan annabi ana nihi ga danginsa na kusa ne kawai koko na jini kaga zai yi salati ko zai roki Allah ya yi salati da tsira akan wa har abu lahab zai shiga amma ana nihin dangin shi makusanta wanda suka yi imani da shi ko kuma al'al ya ɗauki gamamman lafazi da ke iya shigar da duk wanda ya imani da annabi kuma ya bi shi har mutuwa wannan shi ne ake nihi da alayen shi wa sahbihi da sahabban shi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sanannu ne wanda idan aka ce as-sahab ko as-sahaba jam'i ne na as-sahabi sahabi shi kuma shine wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi imani da shi ya mutu akan haka shine sahabi duk wanda safar shi haka ne to ya cancanci a ce mishi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da annabi ya yi imani da shi kuma ya mutu akan haka wa sahabihi ajma'in da sahabban annabi baki ɗaya wanda manhajin ahlus sunna wal jama'a sahabban annabi gaba ɗaya ana game su cikin alkhairi ba a zargin wani bangare daga cikinsu mu manhajin mu ahlus sunna sahabban annabi dukkansu adillai ne sabanin yan shi'a da masu kamar su amma ba'd bayan abin da ya gabata na godiya ga Allah da salati da tsira akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyallansa da sahabban shi gaba daya malaci fa inna i'tiqad ahli sunnati wal jamaa huwa ad-dinul haqq ku sani kudiri na ahli sunna wal jamaa shine addini na gaskiya ƙudiri shine abinda za ka ƙudirce a cikin zuciyarka na fatan mun gane game da abin da ya shafi al'amuran da suke da alaƙa da gaibi abinda baka ji baka gani ba ko abinda baka gani ba kuma baka da wata ala da za ta taimaka maka ka tabbatar da akwai shi ba abinda za ka yi sai sallamawa da yarda misali sirati ai kun ji ana cewa akwai sirati wanda za a aza shi akan jahannama kowa zai bi ta kai ya wuce akwai wanda ya taba ganin shi a cikin ku babu to amma mun yi imani da shi duba ga nusus da suka zo a cikin alkur'ani da sunna suka tabbatar da cewa akwai shi kenan a kudirinmu mun kudirta mun yi imani yanke ba ma kwankwanto cewa akwai sirati akwai wani ne da zai zo misali tashin alkiyam akwai aljanna akwai wuta ina fatan mun gane to wannan kaga wasu abubuwa ne da ke da alaka da kudiri kuma al'amurra ne na mi na gaibi ba ka da wata ala daga cikin alolin da za su iya taimaka maka ka riski abin nan sai dai ka yarda da shi kawai abinda Allah ya fore ma mutum domin ya riski abubuwa abi biyar ne ko ya zaman to gani kaga gani hujja ce ta ka tabbatar da abu ko akwai shi ko babu ko ji ji ma ɗaya ne daga cikin dalilan da suke taimaka maka ka tabbatar da cewa akwai abu ko babu ko da baka gan shi ba amma ka ji shi haka ne ko sannan mai bayan ji sannan taɓa ko ko kuma ɗanɗano da ƙamshin abu ko warin shi iskan shi duka dalilai ne da suke tabbatar maka da cewa akwai abu ko babu shi su ne ake cewa alhawasul khams ababe guda biyar wanda mutum yakan yi amfani da su domin tabbatar da abu ko babu waɗannan al'amuran da suke da alaƙa da gaibi wannan ababen guda biyar ba su iya raskarsu kawai sai dai ka sallama me zai sa ka sallama kana da dalili karar alqur'anance da ke nuna cewa akwai wannan abu kana da hujja daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai wannan abun duba ga haka kai imani ka kudirce a zuciyarka akwai wannan abu ina fata mun gane malace to ku sani kudiri na ahlus sunna wal jamaa huwa ad-dinul haqq shine addini na gaskiya alladhi yajibu ala kulli muslimin an ya'taqidahu wanda ke wajibi ne akan kowane musulmi ya kudurta wannan kudirin idh huwa i'tiqadu rasulillah sallallahu alaihi wasallama saboda shine kudirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abin da ke tabbatar da wajabcin bin kudirin ahlus sunna kasancewa shi kudiri ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi kuma kudiri ne na sahabban annabi alkiramu masu karamci radiyallahu anhum Allah yarda da shi Allah yarda da su faman khalafahum fi dhalika faqad arrada nafsahu li'iqabillahi ash-shadid duk wanda ya saba musu cikin wannan kudirin to haƙiƙan ya bijirar da kanshi ga azaba Allah mai tsanani wa maqatihi da tsananin fushin shi wa ghadabihi kuma da tsananin fushin shi dan almaqat shine fushi mai tsanani wa ghadabihi shi ma ghadab nau'i ne na fushi sai dai almaqat ya yi shi tsanani wannan makta wanda malam ke bayani akan shi yana nuna mana ashe cewa idan mutum yana son ya tabbatar da ingantaccen kudiri safi na kai sai ya kasance kudirin shi irin na manzon Allah sai ya kasance kudirin shi irin na sahabban annabi ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi annabi tahtadu za ku shirya kuma ya nuna mana cewa sahabban annabi idan kuka bi turbar da suka bi shi ma za ku tsira fa'in amanu bi mithli ma'amantun bihi faƙad tadab idan kuka yi imani da irin abin da suka yi imani da shi su suwa kenan sahabban annabi to kun shirya wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin duk wanda ya kangare ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan gaskiya ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma sai ya kasance yana bin hanya wadda ba ta masu imani ba dan aka ce almu'minun cikin alkur'ani farkon wanda zai fara shigowa akan kasuwa ake nufi sabon annabi dan lokacin qur'ani yana sabka kuma yana magana da su ne da suka imani da annabi ya ayyuhalladhina amanu da sahabbai ake sai wanda suka biyo bayansu suka yi imani irin nasu suka yi aiki irin nasu shine Allah ya ce duk wanda ya kangare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan gaskiya ta bayyana gare shi kuma sai ya kasance yana bin hanya wadda ba ta almu'minun ba sune suwa sahabbai nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira kenan kaga kauce mata farkin sahabban annabi bata ne kuma dalili ne da zai ja ka zuwa ga shiga jahannama da sahabban annabi kan turba suke kan daidai suke mabiya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole ne kudirin kai kasance irin na manzon Allah kuma kudirin kai kasance irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam in ba haka ba duk wani kudirin da ka dauka sunan ka batacce kuma duk wani kudirin da ka dauka wanda ya saba ma kudirin annabi da sahabban shi wannan kudirin sunan shi batil kudiri ne na banza kudiri ne na halaka ina fatan mun gane saboda akwai kudiri masu yawa wanda wasu mutane suke tabannin su kuma suke yada su irin kudiri da aqidu na yan shi'a irin kudiri da aqidu na sufaye kamar yan tijaniya da qadiriyya da masu kama da su daga cikin mabiyan dariƙun sufaye da kudiri na al-khawarij yan boko haram da masu kama da su ina fatan mun gane da ƙudiri na al-mu'tazila da ƙudiri na jahamiyya da ƙudiri na masu danganta kansu zuwa ga alƙur'ani masu wanda ake cewa alƙur'aniyun wanda ba su imani da hadisin annabi ko guda ba da irin ƙudurce-ƙudurcen da suka yawa a cikin al'umma a yau wannan ƙudurce-ƙudurcen gaba ɗaya duk wanda ya ƙudurce su ya ƙudiri ne na batili ina fatan mun gane bayan da za a yi kai kyakkyawan kuduri ingantacce sai ya zamanto kudurin ka irin na annabi ne da sahabban shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam يقول صلى الله عليه وسلم عن الفرق عن الفرق يقول صلى الله عليه وسلم عن الفرق التي ستكون في أمته وهي ثلاث وسبعون فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم من حديث أنس ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة التي سلمت من الوعيد بالنار فقال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم أخرجه الآجرمي آجري آجري آجري في الشريعة عن عبد الله بن عمرو وأخرجه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس بن مالك نعم مالك يقول صلى الله عليه وسلم عن الفرق التي ستكون في أمته manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa game da kungiyoyin da za su kasance a cikin al'ummar shi wa hiya thalathun wa sab'una firqa wanda kungiya 73 ne kulluha fin nari illa wahida dukkanin kungiyoyin nan yan wuta ne sai kungiya guda daya ya ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi ya bada labarin cewa al'umma shi za su kasu kasu 73 a wannan kaso saba'in da uku dukansu 'yan wuta ne sai kaso ɗaya kenan kaso saba'in da biyu 'yan wuta ne ba wanda zai tsira daga cikin kaso saba'in da uku sai ƙungiya ɗaya ƙungiya saba'in da biyu wuta zansu wahiyar jama'a ɗayan nan da za ta tsira ita ce aljama'a akhrajahu al-imam ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi وأبو داود ده إمام أبو داود من حديث معاوية ده حديث معاوية وأخرجه أحمد كما إمام أحمد يفتد شي وابن ماجه ده ابن ماجه وابن أبي عاصم من حديث أنس ده ابن أبي عاصم ده حديث أنس رضي الله عنه مالتي ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة التي سلمت من الوعيد بالنار sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sifanta wannan kungiyar ɗaya da za ta tsira daga cikin kaso 73 wanda za su tsira daga narkon azaba da wuta fa qala sai ya ce man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabil yau wanda za su tsira wanda za su shiga aljanna ba za su shiga wuta ba daga cikin kaso 73 nan su ne wanda suke kan abin da nake kan shi a yau ni da sahabbaina to kaji kaso ɗaya daga cikin kaso saba'in da uku da za su tsira su shine wanda suka kasance bisa ga tsarin annabi a zamanin annabi da shi da sahabbin shi su ne za su tsira duk wata ƙungiya da take dangantuwa zuwa ga musulunci take alfahari da musulunci take ganin ita ke kan daidai akan sauran ƙungiyoyi na musulunci to ma'auni guda ne da zaka iya gano cewa da gaske ne ko ƙarya ne duk ko irin sunan da ta makanta izalatul bida wa iqamatus sunna ne ihya'us sunna ne ahlus sunna wal jama'a duk irin yadda ta tsarkake kanta ba sunan zai rudar da kai ba kar ka rudu da sunan auna ta bisa ga sakelan addinin musulunci ka gani idan ta dace akan tsarin annabi da sahabban shi to wannan kungiya ita ce kungiyar da za ta tsira ita ce at-taifatul mansura kabisu sawa'un sun makansu suna ba su makansu suna ba sawa'un haɗe suke ko rarraba suke sawa'un ƙabilan kuce ko ba ka san su ko ba ka san su ba idan ya kasance suna kan tsarin annabi da sahabban shi to wannan su ne ƙungiya ta gaskiya kuma su ne kaso ɗaya daga cikin kaso saba'in da uku da za su tsira ina fata mun gane shi ne ma'auni kawai duk abin da za su yi ya zamanto suna da dalili daga Allah da manzon shi bayan suna da dalili ya zamanto sahabban annabi sun yi fahimta irin tasu saboda yau da dama daga cikin ƙungiyoyin musulunci kowa da dalilin shi kowa da hujjar shi da ya rika akan abin da yake yi duk da an samu sabani to amma ba nan ba me yake cewa gizon ke saka ba inda gizon ke saka shine fahimtar da kuka yi ta dace da fahimtar sahabbai ko bata dace ba in ta dace to ku ne na gaskiya in ba ta dace ba kun bata ku da kuna da auku ne masu gaskiya ina fata mun gane da kun kawo dalili akan yin abu qur'ani gashi hadisi gashi sai ku ce haka sahabbai suka aikata ina dalili tak tak je ka diba tafsirin imam tabari je ka diba imam al-qurtubi je ka diba ibn kathir kaza kaza daga cikin magabata sanannu wanda aka san su da fice wurin zuhud da tsoron Allah gashi abin da suka ce ga fahimtar su bisa ga wannan matsala bale abin da ya shahi matsala da ke da alaka da usulul iman ina fatan mun gane wannan shine zai sa a gano ku ne wannan kungiyar ɗaya da za ta tsira daga cikin kaso 73 da za su je wuta Allah ka samu daga cikin wannan kungiyar ɗaya da za su tsira ma'anunsu su ne masu bin annabi bisa ga fahimtar sahabban shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine annabi yace man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabil yawm sune wanda suke kan wanda suke irin abin da nake a kai da ni da sahabbaina a yau akhrajahu al-ajuri ajurri fi shari'a wannan hadithin imam al-ajurri ya fitar da shi a cikin littafin shi da ake cewa ash-shari'a an abdullahi ibn amr daga abdullahi ibn amr wa akhrajahu at-tabarani fi as-saghir haka imam at-tabarani ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi da ake cewa as-saghir wal awsat da littafin shi da ake ce mishi al-awsat min hadisi Anas ibn Malik daga hadisin Anas dan Malik sai malici فهذا ضابط أهل السنة والجماعة متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين عضوا على ذلك عضون على ذلك عضون على ذلك بالنواجذ ولذا كانوا الفرقة الفرقة الناجية فهم ناجون من النار يوم القيامة سالمون من البدع في هذه الدنيا وكانوا الفرقة المنصورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون أخرجاه في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة نعم والظهور والظهور هنا بمعنى النصر قال تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وقال وإن جندنا لهم الغالبون ف- ما لا يتشي فهذا ضابط أهل السنة والجماعة wannan shine ka'ida wannan shine ma'auni na ahlus sunna wal jama'a idan kana son ka gano su wane ne ahlus sunna wal jama'a wannan shine ma'aunin shi a yau kaga a zamanin da muke rayuwa a yau kowa ya sani kungiyoyi nawa ka sani a musulunci wanda ke da kwai suna da yawa mafi shahara daga cikin su kama daga kungiyar izala da yadda suka karkasu duka a zo kungiya ta ɗariƙu da yadda suka karkasa daga tijaniyarsu da kadiriyarsu ko ka zo kungiya ta shi'a da kashe-kashensu sannan ka zo kungiya ta boko haram ka zo kungiya ta me yake ce musu alƙur'aniyun wanda suka imani da alƙur'ani shi kaɗai kamar da suke riyawa wanda ƙarya ce suke da sun imani da ƙur'ani da gaske to da sun imani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sauran kungiyoyi da dama wanda muke rayuwa da su a yau dukkan wannan kungiyoyin kowa ce ma kanshi yake ahlus sunna wa idan ka ce mu ne ahlus sunna sai ce yo muwa kana ne mu ɗan menene kowa bai yarda ba daga cikin su a ce mishi shine dan bid'a ko ba haka ba kuma kansu ya rabu ba hada suke ba da a ce da gaske suna kan turba daya da bu su rabu ba sau da ƙur'ani bai fore mu da rabuwa ba cewa mu haɗe kanmu don rabuwa da ciccira aiki ne na yahudawa ba aiki ne na musulunci ba ko ba haka ba ƙur'ani cewa ya mu haɗe wa a tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku ku yi riko da igiya Allah gaba ɗayanku kada ku rarraba to amma sai muka rarraba kowa daga cikinmu yana da awa shi ke kan daidai shi ke kan gaskiya kuma gaskiyan nan guda ɗaya ce ba ta rarraba ashe a cikin rarrabanmu dole akwai makaryata akwai masu gaskiya ko shakka ba bayawa mu dunkule mu rarraba mu saba mu qur'ani ko mu yi da'awa cewa dukan mu ahlus sunna ne ƙarya ne akwai ahlus sunna na gaske akwai kuma wanda ba ahlus sunna ba suna da cewa su ahlus sunna ne amma ba ahlus sunna ba ya yi kasance da gangan suke yi saboda wani abin da suke samu na masalihi na rayuwar duniya ya yi kasance sun jahilci abin da suke suna tsammanin da gaske su ne ahlus sunna amma sun kuskure ma daidai wannan shine hakikana abin da muke rayuwa kai yanzu kaga bayewa a ce dukan su kuma ahlus sunna ne amma kuma kowa da awan me yake shine ahlus sunna me zai rabe mana mai iya gano ahlus sunna daga cikin su shine man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi duk wanda ya kasance yana kan irin abin da nake kan shi a yau ni da sahabbaina ya kasance suna biye turban manzon Allah sallallahu cikin duk abin da suke duk abin da suke zamanto annabi suke koyi bisa ga fahimtar sahabbai da kadi bi kungiya ko ɗariƙa ka auna ta bisa ga sakilin musulunci akan tsarin bin annabi da sahabbai kaga ta kauce to ƙarya suke ba ahlus sunnan bane koda sun samu kansu sunan ahlus sunna idan kuma ka hanga ka auna kungiya kaga cewa suna kan wannan turba to su ne na gaske ko sun ma kansu suna ko ba su ma kansu suna ba ina fatan mun gane yawwa kenan bayewa a hadu duka kuma zo a yi da'awar sunna ma'auni shine wanda ke kan aikin annabi da sabban shi gaba ɗayan su Allah ya hada su da tsira malam ce to wannan shine ma'auni na ahlus sunna mutamassikuna bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna riko ne da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa sunnati khulafa'ihi ar-rashidin da sunna khalifofin shi shiryayyu wannan sunne ahlus sunna kullun zaka gane ahlus sunna inda gaskiya ahlus sunna ne za su yi kokarin makalkala ka akan qur'ani da hadisi bisa ga fahimtar sahabbai ba su da wani malami ɗaya ko shehu da za su ce sai ka bi shi ka tsira babu tsira tana nan cikin bai ƙur'ani da hadisi bisa ga fahimta sahabbai amma duk wani wanda zai fito ya ce ga shehu na ƙalƙashin shi tsira take in ka bi shi ka tsira in baka bi shi ba ka halaka to wannan yana tabbatar maka da cewa shi ɗin halakakke ne makarici sau da shari'a tana ƙalƙashin mi ƙur'ani da hadisi bisa ga fahimta sabon annabi ba wani shehu da zaka zo ka makala mu ka ce sai an bi shi dole ina fatan mun gane kamar yadda yan tijjaniya ke cewa kamar yadda zuwa cikin jawahar ma'ani ahmad tijjani ke cewa a'marun nasi zahabat majjanan illa ashab salat al-fatih lima ughliqa rayuwar mutane ta tafi ga banza sai masu salat al-fatih rayuwar mutane ta tafi ga banza sai masu yin salat al-fatih haka in yasu ya zo ya maimaita irin waga magana cikin littafin shi jawahirur rasail yace a'marun nas dhahabat majjanan illa muhibbi ash-shaykh ahmad at-tijani rayuwar mutane ta tafi ga banza sai masu san ahmad at-tijani kaga kenan yanzu duk wani abin da kake in dai ba tijaniya ba kake asara kake rayo ka ta ta zero kuma idan aka ce annas mutane ake ne kama tun daga sahabban annabi zuwa tashin alkiyama tunda aka ce rayuwar mutane ta tafi gaban wa zai fita a cikin mutane matukan mutum ne ba wanda zai fita da kaga su mana shahadun suna ba haka nan bane ba haka su ma yan kadiriya sai su ce maka babu tsira babu rabota sai ka biwa abdul qadir al-jilani kai da a ce su bi ne ma a duniya da ka fahimci dukkan su makaryata ne da a ce ma kawai su bi ne babu wata kungiyar zaka mutu duk ƙarya suke dan didda wasu ta takaita ne akan biye shehunansu kuma shehunansu su suka dora su akan wannan tsarin ba dan komai ba dan su samu abin da za su rayu abin shiga na rayuwa su tsotsaye su su ci kudin su bil batil to babit ma'auni ko abin da zaka iya gane ahlus sunna su ne masu riko da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suna riko da sunnan khalifofin shi shiriyyu abduna ala dhalika bin nawajid za ka ga sun riƙe sunan ma'aiki bin nawajid annawajid su ne manya-manyan haƙora waɗannan wanda galibi idan ka riƙe abu da su yana da wahala ya kuɓuce maka to su ne masu riƙon sunan annabi da manyan haƙoransu wanda yana da wahala su yi sakaki ta kuɓuce musu walidha kanu firqatan najiya saboda haka ne suka kasance ƙungiyar da za ta tsira daga cikin ƙungiyoyin nan 73 fahim na juna minan nari yawon alkiyama a sunna za su tsira daga azabar wuta gobe kiyama salimuna minal bid'i fi hadhihi dunya sun kubuta daga aikata duk wata bid'a a nan gidan duniya ba sa bid'a ba sa harkar bid'a wa kanu alfirqatal mansura kuma sune kungiya abin taimakama wadda Allah zai taimaka ya tallafa musu a rayuwa لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم saboda faɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa anhum game da su wannan firqa wanda za su samu tsira da rabauta la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun ba za su gushe ba wata kungiya daga cikin al'umma ta zahirina masu cin nasara hatta ya'tiya amrullah har sai lokacin da al'amarin Allah zai zo a gare su wahum zahirun suna nan akan samun nasara ba za su tozarta ba kenan wannan hadisin yana nuna mana cewa lalle ahlus sunna duk yadda aka rincabe duk yadda aka cakuɗe to zaka ga kullun suke gaba kaɗankin su bai hana su samun nasara a fi su yawa bai hana su bayyana saboda suna tare da taimakon Allah kar ka rudu da cewa kaɗan ne ka bi gaskiya kar ka rudu da yawa in dai ƙarya suke akai da wanda ke kan gaskiya ko su biyu ne su ne jama'a su ne mutanen kirki wanda ke karya duk yawan su ba su da wani amfani kenan da ya ce su ba za su gushe ba suna kan taimakon Allah da nasara daga Allah madaukakin sarki yana mai taimakon su a cikin kowane al'amari nasu ba za su gushe ba akan wannan tsarin ya zuwa lokacin da al'amarin Allah sai su akhrajahu fi sahihain malaci wannan hadisin an fitar da shi a cikin as-sahihain bukhari da muslim sun fitar da shi min hadithi min hadithin mughira ibn shu'ba daga hadithin mughira ibn shu'ba wa adh-dhuhur huna bi ma'ana an-nasr adh-dhuhur da aka ce cikin wannan hadisin la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin abinda ake nihi da adh-dhuhur shine an-nasr taimako ba za su gushe ba suna cikin taimakon Allah qala ta'ala Allah madaukakin sarki ke cewa fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahiri sai muka sai muka taimaki muka yi ta'ayyidi akan wanda suka yi imani da Allah akan makiyansu sai suka waye gari zahirin ababan samun taimako da tallafi daga wurin Allah wanda ke nuna az-zuhur bi ma'ana an-nasr wa qala Allah madaukakin sarki ke cewa wa inna jundana lahumul ghalibun lalle dakarun mu sojojin mu sune alghalibun masu cin nasara kullun sune madaukaka akan abokanan adawus fa hum ghalibuna bis-sayfi was-sinan ahlus sunna kullun sune ke cin rinjayi sune ke kan nasara bis-sayf ta hanyar takobi was-sinan ko kuma da yan kibi an kibau da mashi أو بالحجة والبرهان كوكو تفسك حجة ده برهان ده دليل أهل السنة مسلمين قري إن جهادي زأي زاكا قال لا يتلف ومسياتي مكيس سورة ما ستي مكوان الله ني الله كوباي كمية ما ستي مكام الدينش idan bangaren hujja ne da dalili da bayani zaka ga ahlus sunna kullun su ne sam darar da suka hadu da wani dan bid'a saboda wata jayayya sai kaga Allah ya duka kasu akan shi saboda ahlus sunna kullun madogararsu qur'ani da hadisi sabani an bid'a wanda sukan gabatar da hankalinsu da tunaninsu da ya kamata akan qur'ani da hadisi shi yasa kullun ake rinshaye su wa hum firqatun wahida
wa hum firqatun wahida firqatun wa wahida hum firqatun wahidatun la tata'adda ولذا سموا بالجماعة قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال وليس لهم اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة وما دل عليهما من الألفاظ قال الإمام مالك رحمه الله أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قادري ولا رافضي وسئل رحمه الله عن السنة فقال ما لا اسم له ما لا اسم له ما لا اسم له سوى السنة يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينصبون إليه سواها نعم ما لا وهم فرقة واحدة لا تتعدد أهل السنة والجماعة قنجيا شيء لا باسا كددقوا ba da yawa bane ba kungiyoyi bane kungiya ce ɗaya ahlus sunna wal jamaa walidha summu bil jamaa shi yasa aka ce musu al jamaa kungiya ce kwaya ɗaya qala ta'ala famadha ba'da al haqqi illa ad dalal to menene bayan gaskiya in ba bata ba babu wani abu bayan gaskiya sai bata walaysa lahum muslimun yu'rafuna bihi siwa al-islam ba su da wani sunan da aka san su da shi sai musulunci was sunna da sunna wama dalla alaihima min al-alfaz da abin da ke nuni akan musulunci da sunna na daga lafazzozi daban-daban na daga wasu lafazzan na daban Ina ahlus sunna wal jama'a ba su da wani sunna sai musulmi ko kuma ahlus sunna ina fata mun gane kungiya ce daya ko kuma wani suna da ke nuni akan wannan as-sunna ke so da zaka samu ahlus sunna suna da sunaye daban-daban a doron ƙasa wasu sunan su suka makansu domin su bambance kansu da 'yan bid'a wasu sunan kuma cilasta musu aka yi aka jefe su da shi ba don komai ba don a nisatar da mutane daga barin gaskiya wani wurin zaka gana ce musu ahlus sunna wani wurin as-salafiyya wani wurin ahlul asar wani wurin ahlul hadith ina fatan mun gane wani wurin kuma 'yan izala wani wurin wahabiyya kaga alwahabiyya lafazi ne da akan jefa musu dan a zarge su da suna bai ma'ana mabiyan al'imam muhammad bin abdul wahab ina fatan mun gane kaga yanzu kar zamne aka ce wa'ancin su ne wahabiyya zaka tambaya menene wahabiyya sai ce maka mummuna kungiya da suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza ba dan komai ba dan masu jifa su da wannan lafazin sun san cewa mutane ne da suke kan daidai amma bar su jefe su da wani sunan da za su bar za su nisantar da mutane daga barin su dan su nisanci gaskiya kina fata mun gane Muhammad bin Abdul Wahhab malami ne da ya zo a zamanin shi ya zuba wani aiki Allah ya ba shi dama da nasara ta yadda ya yada tauhidi bayan shirka ta mamaye al'umma masu bautar kabarra masu bautar waliyai masu bautar shehunne da sunan istighasa ko da sunan me yake cewa tawassuli a zamanin shi sun yawa burcif Allah ya kawo shi ya sa ya tsaya akan kahon shi ya bayyana ma mutane aqida ingantatta ya bayyana ma mutane tauhidi bayan da sun dirme a cikin shirka to da wannan ne sai aka zarge shi yan bid'an wancan lokacin da suke ci da gajiya kalkashin jinin wanda yake jahilai ne suke tsotsai kudin su da abubuwan da ke hannunsu to sai suke zargin shi suna zagin shi duk wanda ke bin shi kan tsarin shi sai a ce mishi wahabi mai bin muhammad bin abdul wahab wanda kawai an samu sannan sunan ne don a yi ƙoƙarin nisanta mutane daga barinsu ina fatan mun gane kuma galibi wanda suka samu su sunan nan maƙiyan sunna ne in ba haka ba ka gai menene illan manhajin da mazhabin menene zo da nashi ibn muhammad bin abdul wahab mafi shaharar littafin shi a duniya shine kitabut tauhid kitabut tauhid na ibn abdul wahab ya tsara shi bisa ga tsarin sahihul bukhari zai kawo tarjama aya sai ya kulla babi karkashin ta ba ya ɗai magana shi a ciki qala Allah qala rasulullah sai magana sahabbai da yake kawo amma sufaye da masu kama da su suke zargin shi kuma suke zargin duk wanda ke bin wannan tsarin don haka suke jefarsa da lafazin alwahabiya ina fata mun gane ko ku lafazi na izala ko shakka babu sunan izala kungiya ce da tamma kanta suna da wanga sunan a Najeriya karkashin jagoran jagoranci Ismail Idris lokacin Abubakar Gumi yana da rayuwa suka ga ya kamata su bambanta kansu da yan bid'a so da sun taso ne dan su yaki bid'a da shirkokin da suke yaduwa a wancan lokacin suka zaben mu kansu sunan izalatul bid'a wa iqamatus sunnah suka yi gogoromaya iya gogoromayansu har Allah ya ɗauki rayuwarsu suka wuce to sai zama to yanzu wani lafazin izala akan yi amfani da shi don a soki mutum ko kuma a nuna mutumin banza ne kuma izalan nan ta yau karkace ho sai kai wani abu ko wani abu na wani aikin ashe ko wani abin da ke kama da haka shine izala a da kai riko da sunnan annabi ko ba ka ra'ayin sallahi ka dan izala ne ka so ko baka so da ka bar gemi kaɗa ga wando to kawai sunan ka ɗan izala yaddi yadda kai rantsuwa ka ce mai yan goku wallahi ba ka izala ba su yarda ba yau ba ka izala me ya kawo gemi da daga wando tsammanin su gemi da daga wando su ne mi izala wanda gemi da daga wando ba izala ba ne ba sunnoni daga cikin sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mazala salasan ya yi foro hadisi da dama da suka zo da lafazi daban-daban na cewa a tarbiyyantar da gemi kar a aske shi mazahib wanda suka shahara a duniya malikiya ga me yake cewa hanabila malikiya shafi'iyya sai mi hmm an ga hanafiya kenan malikiya shafi'iyya hanabila dukkansu sun gamu kan cewa barin gemi wajibi ne aske shi haramun ne wani mazhabin kake kai da kake aske shi in malikiya ne haramun ne shafi'iyya kake haramun ne wanda su ne dai mazhabi guda hudu da suka shahara a duniya duk wanda zai buga gaba zai nunan januba afirka dukkan mu malikawa ne mafi yawa to malikiyanci aske gemi haramun ne amma yau da ka bar gemi ka daga wando kawai dan isala ne wallahi da kafiri zai yi haka ko krista zai yi ra'ayi irin haka kawai ya ga ya kamata ya bar geman shi daga wando ko kafiri ne za a ce mishi menene dan isala ne saboda abin da ya zauna a cikin kwakwalen mutane barin gemi da daga tufafi shine me shine isala to da shine yau suke sukan mutane yanzu ko ba daidai kai ba ko ka zo ciniki ko ka taya a baka sai a ce al'amarinka izala ne al'amarin ka sai ya ce izala ne ko kai abinda bai kamata sai ka hasan ma dauke shi mustalah yanzu an yi ana ta yada shi al'amarin ka izala ne kawai sau da dan a soke su a zage su sun tabbata mutane ne wanda ke kan gaske kaga nan da ya agadas ko in ce maka nijar babu babu kungiyar izala ko akwai babu ita babu kungiyar izala a nijar kwata-kwata kungiyoyin da addakwai farkon wanda muka fara sani mai sunanta wanda muka mun da muka isko da muka taso masu muka fara iskowa a cikin kungiyoyi na ahlus sunna eh ihya sunna daga baya ce akwai akwai ihya sunna akwai alkitabu was sunna akwai ahlus sunnati wal jamaa wannan su ke da koyansu amma babu kungiya rasmiyan daga wurin hukumar sunanta izalatul bid'a Niger san babu ita amma duk wanda ya kama da su a duk inda yake a ƙasar Hausa sunan shi me dai izala duk wanda ya kama da su a ƙasashen Larabawa a duk inda yake sunan shi me ba wahabi dan wahabiya wannan shi ne kuma musalahan yau da suka yi suke amfani da shi don su yaƙi gaskiya su tare mutane wurin karɓar gaskiya in ba haka ba yau za ga mutum gashi a cikin jikin shi sai ka samu saban annabi da ya kai biyar ya aski gimi ya take wando ya bar mustaji ya tashi duzu-duzu kamar bai hudi amma sai rika cewa 'yan izala sai kasa yau kai nan wani ka kai dan menene me kake yi na wanda zaka buga gaba kai dan sunna ne mai bi annabi ne as geman ka aski kuma zai ce ai geme sunna ce idan suka ce sunna suna nihin sunna a mustalah na malaman fiqh wanda malaman fiqh idan aka suka ce abu sunna ne sabanin mi farilla haka suka doki geme mafi yawa amma hal sunna wasu zaka ce ai geme sunna ce dan ka aske shi sunna ne bi ma'ana sunna ba laifi kenan a ba gaskiya bane kar ku dauke shi sunna a mustalah na malaman fiqh za ku dauke shi sunna a kasancewa koyi da annabi duk abinda annabi ya zo da shi sunan shi mi sunna wanda ya faɗa da wanda ya aikata da wanda aka yi gabansa bai ce komai ba duka sunan shi mi sunna kenan sunna ko ta kasance sunna kauliya ce ta faɗa ko sunna fi'liya ta aiki ko sunna taqririya wadda aka yi gaban sa bai ce komai ba dukkan sunan su sunna shi yasa ake cewa gemi menene sunna ce ta annabi sallah sunna ce ta annabi haji sunna ce ta annabi amma hukuncin su daban hukuncin su daban geme sunna ce ta annabi amma hukuncin barin shi wajibi idan kuma aka ce wajibi shine abinda idan ka bar shi ka yi laifi ka cancanci azabar Allah idan kuma ka aikata shi kana da ladan yin shi yana kaga geme barin shi menene eh wajibi ne sai ka ce eh sunna annabi ce amma barin shi dole ne duk wanda ya aske shi sunan shi yayi sabo kawai tuba zuwa ga Allah kuma idan ya fito ya bar shi ko baya da wani lokacin tsaye da shi kamar da suke faɗa wai ai ban kai lokacin tsaye da shi lokacin shi da lokacin fitowar mama na ƴa mace duk guda ne kaga yanzu idan diya tana cikin gida mamar ta fito ba ta ba yan gidan ba su ta musu rashin komai har ta fito mi mamar ta sun mutu kamar da ake ta rashin komai ya bar gemi uwan shi na da gemi shi ya bari duk guda ne da ya fito shine tsaye da shi ina fata mun gani kenan ahli sunna su ne masu riko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama riko na gaskiya ba su sakaki game da ita ina ne muke ko bala ce firkoki firka ta ahli sunna firka ce guda daya ba ta kididdiguwa amma za su iya samun suna daban-daban kamar yadda nan yayi ishara zuwa gare shi yace ba su da wani suna sai musulunci da sunna ko wani lafazi mai kama da wannan lafazi mai kama da wannan kenan duk lafazi mai kama da sunna zai iya shiga cikin sunna salafiyya ahlus sunnati wal jama'a ina fatan mun gane ahlul hadith ahlul athar da irin sunayen da ake musu a kasashe daban-daban na duniya qala al imam malik rahimahullah imam malik yace imam malik yace Allah ya rahamce shi ahlus sunna ليس لهم لقب يعرفون به su ahalus sunna ba su da wani suna ko ba su da wani laƙabi da aka san su da shi la jahamiyun ba a ce musu jahami jahamawa wala qadariyun kuma ba a ce musu qadariyun wala rafidi kuma ba a ce musu rafidawa zamanin imam malik da wancan lokacin ƙungiyoyin nan sun shahara jahamiya da ƙadariya da arrafida ya ce to duk wanda ba su da wannan sunan ba san su da ɗaya daga cikin wannan sunan guda uku ba su ne ahalus sunna kenan kaga jahamawa ba ahalus sunna bane ba haka alqadariya ba ahlus sunna bane ba haka arrafida sune yan shi'a da ithna ashariya ba ahlus sunna bane ba haka imam malik yake nufi rahimahullahu ta'ala وسئل رحمه الله تعالى عن السنة كما أنت بإمام مالك ألا جكنش درهما أكن سنة منين سنة فقال ما لسم له سوى السنة أبن دا أكي كما سنة أبن دا بايد ونسونا سي سنة يعني أن أهل السنة أبن دا يكينيه كما سوء أهل السنة ليس له مسلم ينسبون إليه سواها باسر ونسونا دا أكي دنغن تاسزوا غريش سي سنة ننكوي كنا أهل السنة سني أهل السنة باسر ونسونا دا أكي دنغن تاسزوا غريش وعقيدة السلف الصالح عقيدة تاء السلف الصالح عني بتوثيقها وبيان أدلتها وشرحها جماعات من الأئمة الكبار بل ما كانت تشير قوة سودو لوكا aqida ta salafus salih aqida ingantatta ta magabata nagartattu sosai malamai sun kula da tabbatar da ita da bayaninta da kawo dalilai akanta da kuma yin sharhin bayanin abin da ya dunkule a cikinta jama'a masu yawa na daga cikin jagorori masu girma a tarihi fi musannafatin kafira a cikin littattafai masu yawa istiqlalan wa dhimnan akwai littafan da aka wallafa musamman akan aqida ta ahlus sunna akwai kuma littafan da aka wallafa akan wani fanni amma a cikin su sai aka shigar da aqida ta ahlus sunna shine istiqlalan littafai masu zaman kansu da aka wallafa su dan hidima akan aqida ingantatta ko kuma littafan da aka wallafa su domin fuddo wani ilimi amma a cikin su sai aka shigar da ingantatta aqida منها المؤلفات الموسومة بالسنة na daga cikin irin wannan littafan da aka yi akwai littafan da ake musu suna da as-sunna malamai da dama magabata sun wallafa littafai suka sanya musu sunan as-sunna suna nihin kyakkyawan kudiri da aqida ingantatta ayil mu'taqad kenan kyakkyawan kudiri abin kudirewa wa hiya tarbu ala 250 mu'allafa wannan littafan da aka yi domin yin hidima akan kyakkyawan kudiri da ingantatta aqida littattafai ne da suka haura akan 250 minha na daga cikin su malam so ya ambata maka wasu idan kana so ka fahimci kudiri mai kyau da aqida ta hadis sunna to ka koma zuwa ga wannan littafan za su taimaka maka sosai wurin fahimta aqida da manhaji na hadis sunna na farko littafin da ake ce mishi as-sunna libni abi shayba والسنة لأحمد بن حنبل sunna ne littafi ne wanda Ahmad bin Hanbal ya wallafa bisa kan aqida ya sanya mishi sunan as-sunna was sunna li ibn abi asim was sunna li abdullah bin ahmad was sunna lil khallal was sunna li ahmad bin ibn al-furat abi mas'ud ar-razi was sunna li asad ibn musa was sunna li ibn al-qasim صاحب مالك والسنة لمحمد بن سل... لمحمد بن سلام البيكندي والصفات والرد على الجهمية لنعيم كو لنعيم ابن حماد wannan littafin da muka ambato yanzu duk littafai ne wanda aka wallafa domin su yi hidima akan kyakkyawar aqida ta magabata salafus salih bayan su akwai as-sunna lil athram was sunna lil harb ibn isma'il al-karmani والسنة لابن أبي حاتم والسنة لابن أبي الدنيا والسنة لابن جرير الطبري والتبصير في معالم الدين لابن جرير الطبري أيضا والسنة للطبراني والسنة لأبي الشيخ الأصبهاني والسنة لأبي القاسم اللالكائي والسنة لمحمد بن نصر المروزي وعقيدة السلف الصالح الحد... سلف... وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني إمام الصابوني وانشان ندى بانين زبا ميراي السعودية وانا دم بدأ أن يسولينا عقيدة الأشاعرة والإبانة لابن بطة والتوحيد لابن خزيمة والتوحيد لابن منده والإيمان لابن أبي شيبة والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام للقاسم بن سلام وشرح السنة للمزني صاحب الشافعي وشرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين والسنة المسماة بالحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لقوام السنة لأبي القاسم التيمي الأصبهاني وأصول السنة لأبي عبد الله بن أبي زمانين والشريعة للآجري واعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي والسنة للبربهاري والإيمان لابن منده والإيمان لعدني والعرش لمحمد بن أبي شيبة والقدر لابن وهب والقدر لأبي داود والرؤيا والصفات والنزول للدار قطني ورسالة, ورسالة السجزي لأهل, لأهل الزبيت لأبي نصر السجزي wannan littafan duka da muka ambato ne da wanda suka wallafa su littafai ne wanda aka wallafa domin su yi hidima akan aqida da kudiri na ahlus sunna idan kana son ka samu aminci da kwanciyar hankali bisa ga imani ingantacce da aqida safiya lafiyayya to sai ka bi wannan littattafan ko kuma ka bi ɗaya daga cikin su za su bayyana maka abin da ke kudiri na ahlus sunna da suka gada daga kaka zuwa kaka har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ina ne muka tsaya usulus sunna ko wa jawabu yawa wa jawabu ahli dimashq fi sifat lil khatib al baghdadi والسنة لأبي أحمد الأصبهاني المعروف بالعسال والسنة ليعقوب الصفوي والسنة للقصاب وأصول السنة لأبي بكر عبد الله بن زبير الحميدي والسنة لحنبل بن إسحاق والأصول لأبي عمرو الطلمنكي وغيرهما كثير كثير da wasu suma masu yawa masu yawa da malaci sun haura littafi 200 da wani abu wa hakaza kutubu man jaa ba'da haula'i min ahli sunna haka littafan wanda suka zo bayan waɗanda aka ambata daga cikin ahli sunna ka kutubi ibn abdul bar kamar littafan ibn abdulbar al-maliki wa abdulghani al-maqdisi wa ibn qudama al-maqdisi wa ibn taymiya wa ibn al-qayyim wa az-zahabi wa ibn kathir wa muhammad ibn abd al-wahhab wa ghayrihim fiha bayan al-mu'taqad as-sahih a cikin wannan littafan akwai bayani na kudiri ingantacce wal ihtijaj lahu da kafa hujja don tabbatar da wannan ƙudurin ingantacce wa kashfu shubahati ahlil ahwa da yayi shubuhohi na yan bid'a masu bin soye-soyen zuciyarsu mala ce wa nahnu nadhkuru jumalan min i'tiqadi haula istafwa mu kuma za mu ambato muku wani jumilla na ƙudurin waɗannan mutanen masu kyakkyawan me yake cewa manufa mutanen nan tsabtatattu ala wajhi al-ikhtisar bisa ga fuska ta takaitawa kenan wanga littafin yayi shi ne ya ɗebo maganganun malaman da ya ambata mafi yawa daga cikin su domin ya takaita maka kudiri na ahlus sunna wal jamaa bisa ga fuska ta takaitawa yace wa ma tawfiqi illa billah bana da wanda zai mana gamdakatar ya taimake ni cikin abin da nake yi sai da Allah madaukakin sarki bana da wani taimako da da dacewa sai da Allah madaukakin sarki alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib ga Allah na dogara kuma ga Allah ne makomata insha Allah ta'ala kinan nan zamu dakata abinda muka faɗa daidai ya dace Allah sa mu tare da da gaba daya kuskure ko abinda ke kama da haka Allah ya fi mana gaba daya sati mai zuwa kai tsaye zamu shiga al-mu'taqadus sahih fi tauhid ar-rububiyyah kyakkyawan kuduri a cikin tauhidi na rububiyya abinda ake cewa tauhidi na rububiyya shine yin imani da Allah cikin ayyukan shi subhanahu wataala wanda wannan ayyukan banda Allah ba mai yin su duk wanda yamma Allah kishi cikin wannan ayyukan ya tara Allah da wani shi cikin irin ababen da suka keɓanci Allah insha Allah sati na gaba zamu ji shi bi idanillahi ta'ala wassalamu alaikum